na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim al'aduf al'aduf adafi kenan na'am na'am al'aduf ma wato wannan shine babi na uku a cikin tawabi da mu karanta na a cikin tawabi mun karanta mun karanta ta takidi ko na'am mun karanta na farko na a ko na'am shi ne na na a ci ne makaranta Eh.
sannan makaranta kidi na'am sannan sai ga al'ada ko shi ne adadi na'am Eh, na da shi adadi kala biyu ne a shi ne za mu fara rabuwa da shi a kira adadu bayanin wanda galibanci ne wacce littafa za a ga su badali suke kira su saboda kusan kasancewa duk inda badali yake adadi ne sai dai dan togo da zamu ji a baya da zamu ji a matsala guda biyu ne kawai inda badali ba zai iya zama adadu bayanin ba amma duk inda kaga adabi adadu bayanin to badali na'am yawa
na za a shawarar tafi ba za a ga adabu bayanin ba sai daga an ce ala adabu kawai adabun na saki shi suke magana da adabi na'am amma adabun eh, bayanin sun Shi an bar shi kawai albajulu matsayin kawai model.
albajulu kawai ake cewa na'am Eh, to amma nan ya faɗi matsala guda biyu wanda yake shi inda ga adabu bayanin badali ne shi inda ga badali adabu bayanin ne amma akwai inda matsala guda biyu inda adabu bayanin ne Daban.
amma ba badali ba na'am matsalar guda biyu take kadai wannan na'am
na الألف إما ذو بيان أو نساك والغرض الآن بيان ما سبق ذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكشفة وأول يوم من وفاق الأول ما من وفاق الأول نأتول نعم للألف al'adafu نعم kaga adafi نعم إما ذو بيان kashi biyu ne imma ya zama su bayanin ma'abocin bayani shine a dafa bayanin
نعم auna sa أو نساك ko kuma ya zama a dafa nasa ne نعم نعم والغرض walgarar la'ana نعم amma mu bukatan mu a yanzu Bayanin bayanin ma sabab.
shine bayanin abin da ya riga shi na farko shine a dafa bayanin shi zamu yi a wannan bayi Na'am. Fazul bayani kaga a dafa bayani tabi'un.
shi ma tabi'i ne dama mun ce yana daga cikin tawazu da Na'am.
ya zama tabi'i ne shi Shibhu sifa.
kuma yayi kama da sifa wato kaga yayi kama da na'ati ne shi sai dai shi ba na'ati bane shi Na'am.
domin shi na'ati kamar yadda makaranta a baya a, yana kasancewa ya zo mushtaki ko na'am ya zama tsago shi akai na'am amma shi wannan to jami'i ne shi gar mushtakin ne shi to shi sa yake masa shibin sifa ya yi kama da sifa ne shi Na'am.
a Haqiqatu.
wajen bayyana wa matubu'insa Na'am.
kamar yadda sifa take bayyana matubu'inta shi ma haka yake bayyana matubu'insa amma abin da sa ya zama ya bambanta da sifa saboda isa sifa ana tsago ta mushaka ce amma shi wannan jami'i ne shi dalilin da yasa kenan yake ya yi kama da sifa na'am masa da sifa kawai wajen irin yadda kasancewarsa shi tabi'i ne shi ga matubu'insa to ita ma shi ma a yadda sifa take tabi'i ne ga matubu'inta haka shi ma yake to anan ne suka yi kuma har ila yau sannan wa da mai istiqlali ba ya iya zuwa ya kadandanta yanzu shi shi kadai ba tare da wannan ba a ga mun faɗa a can baya mun ce na aci shi yakan zo a, akwai yadda in ka wadata gabar manhuti kakan zo da na aci kawai ya wadata gabar manhuti ko da Eh, shi eh.
to shi ne to shi wannan baya zuwa ya kallanta shi shi kadai Na'am. Haqiqatul qasd bihi munkashifa.
hakikan nan ta ne alqasd ayyam alqasd na ayyam maqsud ne abin nufi Munkashifatun bihi.
a abin yayewa ce biye shi abin da ake faɗa dan wanda kake so ka faɗa dan to shi kake so kai da shi zaka so Na'am.
saboda idan ka zo ka kawo shi shi matubu'in nasa shi yake nufi kamar ka ce abu hafsin umaru ja abu hafsin umaru kaga abu hafsin ina ai shine shine umar ce Mm.
kaga an umar ina ai shine dai abu hafsin na'am to shi sa yace hakikatul qasdi bihi mun kashi shi ne zo abin da yake bayyana a kawai kenan shi Na'am.
wannan din shine
Na'am. Fa awliyanhu min wafaqil awwal.
ba ba ne
Fa awliyanhu.
saboda haka jibanta masa min mufaqil awwali Na'am.
daga dacewa da na farko Ma min ma wafaqil.
annatu abinda na aci wali ya zama ya jibinta min mufaqil awwali shi ma ta daga dacewa da na farko Na'am.
amma yanda na aci idan yanzu ya tabo ulumul uta ko na'am fi raf'ihi wa na'am nasbihi wa jarrihi wa ta'rifihi wa tankirihi wa tazkirihi wa tanisihi wa ifradihi wa ta'anisihi wa jam'ihi to haka shi ma wannan duk shi ma yana bin mutubu nasa a cikin waɗannan abubuwa
na bagare kuna nu munakkarai ne sukan zo an yi saɓani na ahalin hawaji waɗansu daga ciki su sun hana kasancewa haɗa bayanin da kuma matubuinsa su zama duk na kirace ne duk su zama na kira a wato na kira ne sai dai su zama ma'arifa amma shi a mu'allifu mai wannan littafi da kuma wasu daga ciki wanda shi yana daga ciki shi ya halarta cewa za su iya zuwa su zama duk na kira ne gaba ɗayan su
kamar kuna nu mu'arrafai ne kamar yadda suke zama mu'arrafa ne kamar zakartun laha bilwajil muqaddasi ruwa kaga al-muqaddasi al-wajil muqaddasi din nan kaga idan wannan ne eh me yake suna ma'arifa ai ma'arifa ne Eh.
sai kace duwa duwan ma ma'arifa ne na'am, ko na'am.
to kaga sun kasance ma'arifa kenan za su iya zuwa ko kuma su zana kira yuqaddu min shajaratin mubarakatin zaitunati kaga ai shajaratin mubarakatin kaga ai na kira sai kace zaitunatin ka zo da shi wa yusqa min ma'in sadidin kaga mayan din nan na kira ne kace sadidin shi ma kaga na kira ne sai da ka zike zuwa na kira shi ma da kaga sadidin din wannan adabu bayanin ne na ma'in kamar yanda shi zai kira tun din yake shi kuma adabu bayanin na shigar tun din
na'am to shi ma zai iya zuwa a na kira zai iya zuwa a ma'arifa kowane da shi na'am wa salihan libu daliyatin yura bi gaira nawo ya gulamu ya amura na'am wannan matsala ita ce guda biyu wadda take da tsogora kamar yadda muka faɗa dama mun ce duk inda adabu bayanin yake badali shi sa yace wa salihan liba da liyatin yara ayyura ana ganin shi adabu bayanin salihan ya inganta liba da liyatin gaba da duk inda badali yake adabu bayanin yake badali in ka zo ka ce adabu bayanin ne zaka ce ko badali duk inda yake ba wani bambanci amma banda fi matsala gairi nahwa ya gulamu ya amma amur wannan yana zuwa a cikin wani matsala guda biyu na farko a cikin wani ya gulamu ya amura ya gulamu ya amura shi ya amura din nan yanzu ya halatta ya kasance ya ɗau bayanin ne amma ba dama ya zama
Badani.
badali Na'am.
domin badali duk inda yake idan ka ce ya gulamu ka ce kuma ya amura to ka'ida inda badali ne shi sai dai ka ce ya amura domin duk inda ka zo ka kawo badali to kamar ka maimaita amili ne na wannan na farkon Na'am.
kamar ka ce ya ya gulamu kamar ka ce ya ya amuru to Na'am.
ka'idan ma'arifa ko idan ka zo ka kira ta ai kaga ai wannan ne ai rufa ake mata ko Mm.
to kuma kace ya gulamu kuma kace a za ka kaddara ya dinna har ila yau a wajen ya amuru to me za ka ce ya amura kaga shikenan ya kamata anan zai iya zama ado bayanin kana nufin a ali ya amura ina nufin shine ya amura shi ya gulamu Na'am.
kaga anan zai iya zama ado bayanin amma ba zai zama bajali ba domin da ya zama bajali to ta ko ya halatta sai dai ka ce ya amuru ba da maka ce ya amura Na'am.
domin kace ya duk inda ka zo kace wannan badali ne to abin da yake amili na farko shi zaka zo ka kaddara a shi wannan nan a wajen badali to anan wajen ku in ka kaddara ya a wajen ya amura ba da ma ka ce ya amura sai dai ka ce ya amura Mm.
to kaga shi anan wajen a wannan matsalar dole ne kai wato wannan matsala abin da yake nufi ita shine inda ya zama na cewa a a wakil suna eh inda ya zama ya zama adabu bayani ne amma ba zai zama wannan ba Ba.
shine inda ya zama tabi'in ya zama mufradi ne mu'rabi matubukin sa kuma ya zama munada shine kamar irin wannan halin Na'am.
wannan shine mas'ala farko tabi'in ya zama mufradi kaga kamar ya amur kenan Eh.
mu'rabi ne shi domin ya amur kaga yana ba ba- ba- yana yana abin nan yana ana za ka iya masa da ilahi Eh.
sannan har ilahi kuma ya zama kuma matubukin sa munada ne Na'am.
kaga kamar ya guda Ya gulamu. Eh.
in dai aka samu irin wannan halin to abin da ya kamata kai kenan majbu'in munada ne sannan shi kuma tabi'in ya zama mufradi ne ko mu'rabi Na'am.
to duk inda ka samu irin waɗannan haka a dubu bayanin amma ba dama ka yi Badani.
ba za ka ce ba da biyu ne matsala ta farko kenan wani hau bishirin na bi albakari ta bi albakari wa laisa an yi dalalin marzi haka na misalin nan na bishiru na'am a na bishirin yake shi Tabi'ul tabi'ul Bakari.
bakari wanda ya bi bakari akwai wani mawaƙi ne da yake cewa annabunu tarikil bakari bishirin alaihi ɗaya tarqubuhu qu'a to wannan a baya mun karanta lokacin da muka zo babin ilafa mun ce baya halatta ka zo da misali sifa sannan a bayan sifa ɗin wadda sai sifa tana da alifi da lami sannan kuma har ila yau ya zama shi wanda yake gaban sifa ɗin muzubin kenan shi kuma ba shi da alifi da lami ya zama mara alifi da lami mun faɗi wancan a baya to idan ka ce a nabar tarikil bakari bishir to shi bakari ka gana da alifi da lami ka raba shi zuwa mai a tariki kaga anan ya halatta sai ka kawo bishirin sai bishirin ɗin nan sai ka ce shi a ɗau bayanin ne shi amma ba zai zama badali ba domin ya zama badali kaga ya halatta kenan ka iya cewa anabun tariki bishirin wanda ko mun faɗa a baya mun ce ba dama shi bishirin ɗin nan tun da bai da alifi da lami ka raba shi zuwa wanda yake da alifi da lami duk a cikin sufofin da muka faɗa yana ɗaya daga cikin wanda muka toke a yi ko to wannan bai halatta ba to tunda ko bai halatta ba ba za ka iya cewa anabun tariki bishirin ba to kaga ashe kenan idan kace annabi ne tariki al-bakari bishirin sai dai ya zama bishirin dan adam bayanin ne bai zama bane domin ya zama dalili ne kamar yadda muka faɗa dole ne amilin da yake baya shi ma sai ka kaddara shi a wajen wannan dinnan a wajen tabi'i dinnan kamar yadda ka kaddara shi a wajen mutubi fara kamar yadda ka kaddara shi a wajen at-tariki ka kaddara shi al-bakari tana da alibi da lami kuma ka iya raba ta ga wajen at-tariki kace at-tariki din na mutubi ne to haka ma bishirin din nan shi ma a nan wajen dole in ka cire albakari zaka iya cewa annabi ne tariki bishirin kenan in kuka faɗa haka to ka saba wa ka'idar mu kuma ta baya inda muka zo muka ce ba dama ka raba sifa zuwa abin da yake mai alibi tana da alibi da lami zuwa kuma abin da ba shi da alibi da lami saboda haka anan wajen shi ma bai halatta ka ce ba dalili bane sai dai ka ce a dau bayanin ne kawai walaisa ne wujala bil mardi a ce wai kai wannan ka ce masa badali ne wannan matsaloli guda biyu laifin bil mardi ne ba a yarda da shi a wannan matsala guda biyu ba dama ka ce a dau bayanin ya zama badali ana sai dai ka ce a dau bayanin ne kawai ba badali wannan shine ke gungun guda biyu da aka alhamdulillah